إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من تزود بتقوى الله فقد, فقد تزود بأفضل زاد يقول الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله إن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا سببا لدخول الجنة إلا دلنا عليه ولم يترك لنا بابا من أبواب الخير إلا دلنا وأرشدنا وحثنا على التمسك به ومن لذلك ألزمنا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم ومن تلك السنن ما يتعلق بالنوم إن النوم أمره عجيب وهو آيات من آيات الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فالنوم له آداب وحديثنا اليوم حديث عن تلك الآداب كم منا يرتقي فراشه ويذهب إلى فراشه دون من دون التقيد بهذه الآداب التي أدبنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وربانا عليها إن دين الإسلام دين يشتمل على عبادات وعلى أذكار وعلى جميع ما تحتاج إليه يا عبد الله في نمط الحياة في حياتك اليومية في معاملاتك مع غيرك في معاملاتك في سوقك في معاملتك في مكان عملك ففي كل حياتك تحتاج إلى أن تتعلم من, من الآداب ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهذا كله ليؤكد على أن عبد الله في أي مكان هو وفي أي موضع هو وفي, حالة وفي أي حالة هو إنما يتقلب بين الليل والنهار ويتقلب في حياته في كونه عبدا لله تبارك وتعالى فحديثنا اليوم تناول هذه الآداب التي تتعلق بالنوم والاستيقاظ فأول هذه الآداب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التبكير في النوم فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها أخرجه البخاري ومسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayin Allah kuma masoya ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankali na farko da hankalinku cewa mu ɗunguma mu ji tsoron Allah mu bi dokokinsa lallai yin guzuri da tsoron Allah shine mafificin guzuri kamar yadda Allah maɗauki ya ambata mana a cikin alkur'ani wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa lalle ku yi guzuri kuma mafificin guzuri da mutum zai yi a rayuwarsa shine guzuri da tsoron Allah tsoron Allah kuma ma'anarsa kamar da muke faɗi kullum shine bin dokokin Allah bin umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hani a kansa Allah ya taimake mu akan tsayuwa akan tsoronsa da iman wa abadan har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya ku bayan Allah ku sani cewa rayuwar mutum ba ta tsaya kan iya ibada da yake gani ba sallah da azumi ba su ne kaɗai musulunci ba da ba da zakka da sauran abubuwa a'a musulunci ya ƙunshi rayuwa ne baki ɗaya shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mana wata ƙofa ta alheri ba sai face ya nuna mana kamar da ya faɗi a hadisi ingantacce cewa babu wani annabi sai face haƙƙi ne a kansa ya shiryar da al'ummarsa bisa duk wani alheri da ya sani cewa alheri ne gare su kuma sannan haƙƙi ne a kansa ya tsoratar da su daga duk wani sharri da ya san cewa sharri ne gare su shi yasa yake daga cikin manyan abubuwa mutum ya sani kuma ya haskaku da shi daga wannan hadisi cewa addinin musulunci a kammale yake babu wani abu da aka bari ba a koya mana ba in Allah maɗauki a cikin alkur'ani ya zancen farauta ya zancen abubuwan da zaka gansu kamar ƙananan abubuwa to amma an yi magana a kansu to bai kamata ko a samu wani abu da zai zama ibada da za a ce Allah maɗaukaki bai gaya wa mutane ba kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama bai zo da wannan ibada ba to daga cikin abin da zai nuna maka himmatuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da damuwarsa da kwaɗayinsa a kan shiryar da al'umma ɗin nan shi ne duk abin da ya koya mana zai kwaɗaitar da mu kuma a kansa cewa ku riƙa kaza ku riƙa kaza akwai abubuwa na rayuwa da yawa daga mutane ba su ɗauke su ma abin damuwa cewa akwai ladabi a kansa ba daga cikin wannan abun akwai abin da ya shafi bacci yadda mutum zai je ya kwanta yadda kuma zai tashi daga bacci da ladubban da suke da alaka da haka to yau shine zancen mu insha Allah ta'ala waɗannan abubuwa wani zai gansu ai ƴan ƙanana ne to amma a rashin su mutum zai kauce daga hanya a rashin bin su zai jefa kansa cikin hatsari a rashin bin su zai je ya haɗu da abubuwan da za su cutar da lafiyarsa da lafiyar iyalinsa saboda abubuwa da ya kaucewa na karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yau zancen mu akan bacci ne bacci aya ce daga cikin ayoyin Allah kamar da Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani daga cikin ayoyinsa manamukum bil laili wan nahar bacci da kuke yi cikin dare da kuma yini wabtigha'ukum min fadlihi da kuma neman falalar Allah da kuke bida a cikin rayuwarku da daddare ku bacci da rana kuma a tafi neman abinci wannan shi ake nufi Allah ce inna fi zalikum lalle a cikin wannan la ayatin liqaumin yasma'un akwai aya ga mutanen da suke ji Allah ka sanya mu cikin masu ji to lalle bacci aya ce bacci hutu ne da Allah ya sanya mai fa'ida a jikin mutum in har mutum ya zama baya yinsa to zai fidda kansa daga cikin tsari na ɗan adamtaka nisantarsa ba kamala bace da kamala ce da mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bacci amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci saboda ya ƙara lafiyar jiki duk wani abu mai rai to Allah ya sanya masa bacci ɗabi'a ce kuma dan ya bambanta hakan da abin da ba Allah ba shi yasa Allah ya hana wa kansa bacci daga cikin siffarsa la ta'khudhuhu sinatun wala naw wannan Allah kenan kuma shi kadai ne amma duk abin da ba Allah ba to yana bacci yana kuma buƙatar bacci don haka bacci yake da buƙatar a karantar da mu ladubbansa saboda lokaci ba sai mun kawo dukkan hadisai ba zan jero mana iya abubuwan da suka shafi waɗannan ladubba insha Allahu ta'ala wanda kuma hadisan suka samu gwargwadon lokaci insha Allahu ta'ala za mu tsaya a kansu na farko daga waɗannan ladubba dangane da bacci shine yin bacci da wuri ka canza wa kanka tsari ka riƙa kwanciya da wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abu Barzata al-Aslami yana ba mu labari cewa ya kasance yana ƙin yin bacci ƙablal isha kafin sallar isha makaruhi ne a yi bacci kafin isha wal haditha ba'daha da hira kuma bayan isha ashe bayan isha me ake yi a je a huta da iyali ba zuwa majalisa da daddare baya cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko a buɗe tashoshin kallo a lokacin ya zama an ɓata dare sauraron labarai da kalle-kalle Allah maɗaukaki ya ajiye maka dare ne domin ka huta safiyar nan kuma ai amfani da ita domin a je a nemi abinci Allah ya sanya albarka a rayuwar mutum a safiya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wani hadisin Allah ya sanya wa wannan al'ummar tata a wannan al'ummar tawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkarta a cikin bukun kuri shi ne sammako a riƙa fita da wuri har malaman ilimin zamani suna cewa akwai wani gas a cikin iska da take fita da safe a ozone ana samunsa ne kafin rana ta take ta zafi to wannan yana da amfani yana ƙarfafa wa ɗan adam ƙarfi da nishaɗi da karsashi a rayuwarsa lokacin za ka fita aiki da ka shi yasa yin bacci da safe yana cikin abin da ke ruguza wa mutum ƙarfin jikinsa ka yi amfani da safiyarka ka je ka yi abin da za ka biɗa na alherin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma zai kasance ne in ka kwanta da wuri abu na biyu sallar wutiri kafin kwanciya ga wanda yake sa ran ba zai iya tashi ƙarshen dare ba in kwa kana sa ran za ka tashi ƙarshen dare ka yi salloli to ka jinkirta yin wuturi sai ka tashi ƙarshen dare domin yin ta a ƙarshen dare ko yin sa shi wuturi a ƙarshen dare ya fi albarka abu huraira ta radiyallahu ta'ala an yana cewa ausani khalili masoyina badaɗina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce ni yayi mun wasiya bi salasin da abubuwa uku bisiyami salasati ayyami min kulli shahr da cewa in yi azumin kwana uku a kowanne wata azumin nafila a kowanne wata wa raka'atai duha da kuma raka'a biyu lokacin walaha inji Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yin haka yace wa an utira qabla an arqud ya kuma umarce ni in yi wutiri kafin in yi bacci Daka kafin baccinka ka riƙa yin wuturi abu na uku ladabi daga cikin ladubban kwanciya kashe wuta yayin da za a kwanta ana so ka kashe wuta wa takhmirul ina'i kuma kwanika a riƙa lullube su a rufe saboda mummunan abu kada ya fada a ciki ko da guntun abinci za a amfani da shi gobe to a rufe shi duk wannan annabi ya koya mana sallallahu alaihi wasallam don ka ga yadda yake da kwaɗayin alheri a gare mu kuma a rufe ƙofofi a daina barin ƙofa a buɗe na'am akwai tawakkali da dogaro ga Allah amma duk da haka a rufe ƙofar gida a rufe ƙofar ɗakin da ake kwance mai gida da iyalinsa a rufe ƙofa a daina bari don kada ko wani abu zai koro yaro ya buɗe ya ga iyayensa a wani hali da ba shi da kyau ba daidai ba ne dole duk wanda zai shigo daki ya zama bugawa ya aka buɗa masa to duk waɗannan suna cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a ci balbal lokacin da ake yin ta ko fitilar kwai idan mutum zai kwanta ya kashe ta a zamanin yanzu akwai fitilu iri-iri waɗanda ba masu wannan wato wuta tsirarar wuta ba mutum zai amfani da su ko su ɗin ladabi ne a kashe wutar lantarki ita ma a kashe ta a lokacin da za a kwanta domin wani abu na iya zungurar wani abu da zai haifar da gobara kuna bacci yana da kyau ita ma a riƙa rufe ta manzo sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana shi ma a hadithin jabir radiyallahu ta'ala an atfi'ul masabih ku riƙa kashe wuta ai fitilu fitilu waɗannan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sune irin su a ci balbal yace ku rika kashe su idza raqattum in kuka tafi kwanciya kuka kwanta wa ghalliqul abwaba kuma yace ku rika rufe kofofi sannan kuma idan akwai salka da ruwa a cikin ta to a rufe bakin dan haka a rufe randa a rufe salka da ruwa a ciki a rufe bokitai da kwatanniya da kuma robobi da ake aje ruwa to duk a rika rufe su a daina barin su a buɗe lokacin da za a yi bacci haka nan abinci kamar da na ambata shi ma a rufe shi abu na hudu kada mutum ya kwanta a wani wuri mai tudu kuma babu majingina a jikinsa yana da kyau ya zama a kewaye ke akwai koda bango a jikinsa koda ta bangare ɗaya ne kada ya zama misali wato gado ne mai tudu kuma a tsakiyar ɗaki kuma ba komai in yi haka zai gangaro in yi hagu zai gangaro gaba ma zai gangaro baya ma zai gangaro a samu koda ta ɓangare ɗaya ne akwai makari wannan shi ma akwai karantarwar manzan Allah salama a kansa mutum ya wanke hannunsa da bakinsa kafin ya bacci guntun abinci a tsabtace daga baki wannan dai yana cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aswaki za ka yi brush za ka yi duk wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka daure ka yi kafin ka kwanta abu na shida mutum ya alwala kafin ya kwanta mun san hadisin albara ibn azib da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi mun sha magana shi wannan a kansa abu na bakwai a kaɗe shimfiɗa da shimfiɗarka da ta yara a rika daurewa ana kadewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku ya je kwanciya to ya amfani da cikin izarinsa izari mayafi mato gyauto yana da waje yana da ciki to ai amfani da cikin a kade kan shimfiɗa ya zama cewa da filan da komai a sauke sai a karkade domin baka san da ka tashi daga bacci menene ya maye maka makwancinka ba duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari ba sai da ya koya mana ma'ana kada shimfiɗa babban abu ne abu na takwas idan yara ne a ɗaki ba guda ɗaya ba ma'ana a ɗaki ɗaya akwai yara da suke kwanciya to a riƙa sa nisa tsakanin ɗaya da ɗaya a daina kusantar juna wannan ko ta ɓangaren ladabi kada wani mummunan tunani ya zo ko kuma ta wato nisantan numfashi shi kansa ana buƙatarsa don haka wannan ya zama anan wannan ya zama anan kar a rika cakuɗi wuri guda ku duba dan Allah ku gani duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan ba sai ba sai lokacin meningitis da hangu za a zo ana ga mana a rika warewa ana nesantawa duk karantarwa ce ta lafiya to muna da ita kuma karantarwa ce a addininmu sannan mutum yayi kokari kada ya kwanta gaba ɗayansa a tsirarar da bai rufe jikinsa ba ma'ana ko mutum ya kwanta ba riga ba wando to ya sa mayafi a jikinsa yana da muhimmanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yastalqiyanna ahadukum thumma yada'u ihda rijlaihi ala al-ukhra kada ɗayan ku ya kwanta rigingine kuma ya dauki kafa ɗaya ya dora akan ɗaya ba a san wannan irin bacci haka nan ya hana mu baccin rubda ciki ya ga wani bawan Allah yana bacci rubda ciki ya ce wannan fa ce wani ne yake bacci ya ce wannan wani bacci ne da Allah yake fushi da shi da haka a karantar da 'ya'ya a daina kwanciya rubda ciki kowa da ya san rubda ciki don haka ba a rigingine ba a rubda ciki ana kwanciya ne a sasanni sashen dama shi ya fi in ka gaji ka juya sashen hagu babu laifi amma rigingine da hanci zai sama mura ce sauƙi gafanka ko kuma rubda ciki ya zama numfashinka kana zuƙo abin da ke cikin shimfiɗa kana haɗiya wannan shi ma ba a sansa ya zama hancinka a kaikaice yake kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar abu na tara rubuta wasiya yana da kyau musaba da wannan mutum kafin ya kwanta ya rubuta wasiya ko da ban tashi a baccin nan ba a yi kaza da kaza da kaza a dukiyata wane yana bi na bashi kaza don Allah in na rasu gashi gashi ga yadda za a yi ita wasiya ba ta nufin fatan mutuwa a'a sunna ce mai matsayin kanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ka daure ka koye ta ko kaɗan ka rubuta sketch ɗan kaza in akwai kaza a kaina akwai kaza akwai kaza na ba da umarni ai kaza ko da ta Allah ta kasance shikenan sai ka ajiye abu na goma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu na riga na faɗe shi wannan kwanciya a sashen dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataita madja'aka fatawadda وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن كما ديك أحاديث البراء ابن عازب بسنانا نتاشبا sannan kuma mutum ya sanya hannunsa a ƙasan kumatu ma'ana lokacin da ka sa kanka a kan filo to ka sa hannunka ka kwantar da kanka a kan tafin hannun haka wannan shi ma daga cikin karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in za a kwanta saboda wannan yana tsare hannu kada ya ta yawo da soshe-soshe da taɓe-taɓe wurin tsiraici da sauransu da ɗauka duk da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in an tashi a wanke hannu to sannan nan gaba insha Allah ma yi magana akan zikirori da ake da addu'o'i yayin kwanciya in Allah madauki ya kai mu mako mai zuwa Allah subhanahu wataala ya tabbatar mu tabbatar da mu a tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya tsare mu akan musulunci Allah kuma ya tsare mu daga aukawa cikin abin da ba musulunci ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka tsarkin zuciya muna roƙonka tsarkin dukiya muna roƙonka kuma kyautatar halaye kyautatar ɗabi'u da zaman lafiya tabbatacce da kuma ƙaruwar tattalin arziki mai ƙarfi ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Allah kuma ka ba mu ƙarfin tattalin arziki Allah ka yi mana rahama kamfan ruwan sama da muka samu da ƙarancin abinci Allah ka sa mana albarka a kaɗan ɗin da aka samu ya Allah komai yana cikin albarkarka Allah ka sa mana albarka a wannan rayuwa yadda ba za mu tagayyara ba ya Allah kai ne mai iko babu wanda za mu je gare shi in ba kai ba ya Allah ka tallafa mana a wannan rayuwa ka tsare mu daga tagayyara ka tsare mu daga shiga halin yunwa Allah ka tsare mu daga shiga halin kakanikayi a wannan rayuwa Allah kai mana rahama Allah kai mana tausayi Allah ka tausaya mana Allah kuma ka lullube mu da albarkarka cikin duk abin da muka sa a gabanmu Allah ka taimaki shugabanninmu akan aikin alheri da tsayawa akan abin da yake shine daidai duk abin da ba daidai ba kuma Allah ka raba su da shi Allah kuma ka hore mana tsayuwa akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwa waɗanda suka rasu a cikin musulmi Allah ka gafarta musu wanda kuma ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ƙarfafi zukatanmu da san addinin musulunci da tsayawa a kansa da taimaka masa Allah kuma ka tsare mu daga sharrin duk abin da ke ba daidai ba ne kuma wanda zai ja mu zuwa ga abin da ba daidai ba wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum